بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka masjidul muhajirin a wani abuwa ta ɗan tudu a karce makwayo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mu ta nijar a yau muna ranar lahadi daren litinin biyar ga watan ramadan hijira nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu milade isa dan maryam alaihi salatu wassalamu shekara ta 2026 da taimako allah maɗauki sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuma shine majalisunmu na 22 a cikin tafsirin alkur'ani na wannan shekara ma shi ne majalisunmu na hudu a cikin tafsirin wannan sura suratul bakara a jiya mun kwana ƙarƙashin aya ta bakwai a yau za mu tashi warkon aya ta takwas faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نعم
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا na'am ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا na'am وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
na'am فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين mathaluhum
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون summun صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين yakadul barq يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم inna allah إن الله على كل شيء قدير jazakallahu khairan ubangiji subhanahu wata'ala ya bude waɗannan ayoyi da fadar shi wa minan nas Allah ce daga cikin mutane man yaqulu amanna billah akwai wanda za su cewa sun yi imani da Allah Allah ya ce wa bil yawmil akhir kuma za su ce sun yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minin alhali su ba masu imani bane Allah ce khadi'un Allah wallazina amanu suna yaudaran Allah da wanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa ba suke yaudara sai kawunansu wa ma yash'uruna alhali su busu sani ba Allah ce fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lahiya fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara masu rashin lahiya walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakdhibuna da akan akan abinda suka kasance suna ƙaryatawa Allah ce wa idza qila lahum ina aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan ƙasa qalu inna ma nahnu muslihun sai su ce mu masu gyara ne Allah ce ala ku saurara innahum humul mufsidun lalle waɗannan su ne mabanna na gaske walakin la yash'uruna sai dai su basu sani ba Allah ce wa idza qila lahum aminu in an ce su yi imani na gaske qalu za su rinka wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas in an ce su yi imani na gaske kamar yadda mutane suka yi imani ƙalu a nu'uminu za su ce za mu yi imani kama amana sufaha kamar yadda wawaye suka yi imani Allah ce ala ku saurara innahum humus sufaha walakin la ya'lamun su ne wawaye sai dai ba su sani ba ne Allah ce idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da masu imani za su buɗe baki su ce su ma masu imani ne wa idza khalau ila shayatinihim idan suka waiwaya ya zuwa ƴan uwansu shedanu qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai su ce mu muna tare da ku waɗancan shedanu kenan abinda muke gani kawai muna izgili ne Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah shine zai mayar masu da izgilin su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma ubangiji subhanahu wata'ala shi zai jan rayuwarsu a cikin dimuwar da suke akan ta tabata Allah ce ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda waɗannan masu wannan ɗabi'u su ne wanda suka sayi da kawunansu bata akan shari'a Allah ce fama rabi tijaratuhum kasuwancin su bai riba ba amma kanun muhtadina ko ba samu dacewa ba su zama shiriyu ba cikin wannan kasuwanci sai Allah ba da misali ya ce mathaluhum ka mathalin ladhi istawqada nara waɗannan ayoyi tun daga aya ta takwas har zuwa aya ta ishirin aya goma sha biyu kenan Allah yana bayani da buga misali akan sunfi na uku wanda za mu magana akan ya shine sunfi na munahoci dama mun ce suratul baqara daga aya ta farko zuwa ta 20 za ta bayani akan kasan mutane aya ta ɗaya zuwa ta biyu zuwa ta biyar sun yi bayani ne akan siffofi na masu imani cikin aya biyar da falala da baiwa Allah ya dunkule siffar masu imani da aka zo wajen labarin kafirai wanda su bu su yarda ba a cikin aya biyu tak Allah ya bayanin kafirai ya gama amma da aka zo labarin munafukai sai da Allah ya kawo aya guda na bin guda aya goma sha biyu saboda hadari wanda ke da kwai a cikin munafuci Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nas malamai suka ce lafazin wa minan nas ishara ce manuniya ce akan lamarinsu su ba kowa bane Allah subhanahu wata'ala da ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai Allah ya ce alladhina ya kawo ismul mausul ya ce waɗannan wanda suka yi imani da gaibi suka tsayar da sallah suke badawa daga cikin abin da muka arzita su da za a bayanin masu imani sai Allah ya ce allazina ya tabbatar da su da ismul mausuli haka da aka zo misalin labarin kafirai sai Allah ya ce innal ladina kafaru su kafirai sai aka zo da ismul mausulin kuma sai aka ƙara da inna ta taukidi don a tabbatar ma da wujudinsu da samuwarsu a bayan ƙasa Allah ce innal na kafaru lalle wanda suke kafirai nan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaye su da izza saboda su ma sun hito a ƙarara sun ce ba su yi imani ba su ba su tare da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sun hito karara da Allah tashi bayanin su sun hito karara ce innal ladhina kafaru waɗannan wanda suka kafirta sawa'un alaihi amma da aka zo labarin munafikai Allah sai boye ismul mausul ya boye inna sai ce wa minan nas wai daga cikin mutane kamar irin magana ta nuna su ba kowa ba ne Allah ce wa minan nasi daga cikin mutane mai ya kulu amanna billah akwai masu cewa sun imani da Allah wa bil yawmil akhir akwai masu cewa sun imani da ranar karshe Allah ce ku alama wa ma hum bi mu'minina su ba masu imani bane kuma haka a cikin suratul munafiqun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ala ce manzon muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ja'aka almunafiquna idan munafikai sun zoma qalu za su bude baki su ce innaka la rasulullahi lalle kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ce wallahu ya'lamu Allah ya sani dama innaka in lalle kai annabi Muhammad la rasulu manzan shi ne Allah ce wallahu yashhadu kuma Allah ya shaida innal munafiqina lalle masu waccan magana lakazibuna makaryata ne ubangiji subhanahu wata'ala da ya kore masu imani su ce yukhadi'una Allah wallazina amanu suna zaton sun ha'inci Allah da masu imani Allah ce ko alama ba za su iya ha'intar Allah ba suna ha'intar kansu ne shi yasa a cikin suratul mujadala ubangiji ta'ala ce yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay Allah ce ala ku saurara innahum humul kadhibun Allah ce ranar alkiyama lokacin da zai zataro su baki daya za su rantsuwa kamar yadda suke rantsuwa a gidan duniya wa yahsabuna annahum ala shay za su rinka tunanin ko sun samu wani abu Allah ce ko alama su makaryata ne da Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke ruda ba sai kawunan su a cikin suratul nisa Allah ya fassara wannan aya yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum su munafikai suna tunanin suna yaudara ga ubangiji subhanahu wata'ala amma ba kai ba kowa suke yaudara ba kawunan suke yaudara Allah subhanahu wata'ala ce fi qulubihim a cikin zukatansu maradun akwai rashin lahiya fazadahumullahu marada nan take ubangiji ya ƙara masu rashin lahiya shi yasa a cikin suratul tauba Allah ya fassara wannan aya da cewa fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wanda suka yi imani Allah ya kara musu imani akan imaninsu wanda kuma suke da rashin lahiya maradu ala nifaq Allah ce wanda suka durmaya a cikin munafici Allah subhanahu wata'ala ce fazadatuhum rijsan ila rijsihim sai ya ƙara musu tsatsa akan tsatsar take gare su ubangi subhanahu wata'ala yake nuna mana mutanen nan idan an ce musu su yi imani idan qila lahum idan aka ce musu la tufsidu alfasade nan ana nihin kafirci da aiki mummuna an ce kada ku yi kafirci a bayan ƙasa kada ku yi aiki mummuna qalu inna ma nahnu muslihun sai su rinka cewa su lalle mu masu gyara ne Allah ce ba su bane masu gyara sai dai su kafirai ne amma hankalin su bai kawo ba shi yasa Allah ce walladheena kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah subhanahu wata'ala wata sura yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah subhanahu wata'ala a wata aya yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira mai subhanahu wata'ala ya gwada mana cikin waɗannan ayoyi da muka karanta cewa su fitinannu ne kafirai ne mutanen banza ne a cikin al'umma kuma bangi su ba da wata alaƙa makomarsu cewa makomarsu ita ce wutar jahannama da su za a fara makamashin jahannama Allah subhanahu wata'ala yake cewa in an ce su yi imani na gaske sai su rinka ganin masu imani wawaye ne Allah ce su ne wawaye shi yasa cikin suratul nisa kamar yi ta'ala ke cewa wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman mai subhanahu wata'ala ce kada ku ba wawaye dukiyarku wanda Allah ya sa ku zama masu kula da ita shi ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta su da wawanci Allah ce idza laqul ladina amanu idan sun gamu da mutanen kwarai qalu amanna sai su ce mu tare da ku miki wa idha khalaw ila shayatinihim idan sun juya baya tare da mutanen banza qalu inna ma'akum can ma su ce tare da su suke inna ma nahnu mustahzi'una mu a can izgili ne muke Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah shine zai maida masu izgirin su waya mudduhum kuma zai masu tsawon rayuwa a cikin kafircin su wanda suke dimuwa a ciki shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura ubangiji subhanahu wataala da yace inna ma nahnu mustahzi'un wannan aya Allah subhanahu wataala ya fassara ta a wurare daban-daban yace Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun sai Allah subhanahu wataala a hadid yake cewa yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Allah ce za su rinka kira alam nakum ma'akum qalu bala haka a cikin suratu ali imran Allah ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun azim wadannan ayoyi suna nuna mana cewa izgili da suke nunawa ga addini kansu ne suke ma ubangi subhanahu wata'ala da yace ulaiikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin waɗannan su suka sai banna da hannayensu da dukiyarsu Allah ce kaitu zinakin dai bai riba ba Allah ce kuma basu dace ba basu ci nasara ba cikin cinakin da suka yi shi yasa ubangi subhanahu wata'ala yake cewa wa amma thamudu fahadainahum haka samudawa mun shiryar da su fastahabbul ama alal huda suka zabi makanta akan shiriya ubangi subhanahu wata'ala yake nuna mun yace fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai amfane su ba basu ci riba ba akan abin da suka yi na sayan munafurci da bata suka yadda shari'a ta Allah subhanahu wata'ala to ubangiji ya siffanta su ya siffanta wahalar da suke da ayyukan da suke yi wanda ba su da amfani ala ce mathaluhum misalin waɗannan mutanen ga mathalin lazi stauƙada nara kamar mutunan da yake shan wahalar kunna wuta nan auƙada shi ne kunnawa sallah ce istauƙada yake ta ƙahillo ya kunna wuta irin mutunan da ya samu kanya cikin damuna ga itace masu wahala kunnuwa ga babu wuta babu iska mu tambayi mata uwayenmu yadda suke shan wahala kunna wuta to sai Allah yake cewa irin wannan mutanen masu wannan ɗabi'a da muka zana Allah ce sun wahala suna ta ƙahillu su busa sai da wutar ta kama Allah ce falamma adaat ma haulahu suna kamawa ta haska daidai abin da ke gabansu ذهب الله بنورهم كما سي الله كشي وتي وتركهم في ظلمات لا يبصرون كما يبرسوا a cikin dukai wanda su ba su ganin gaban su Allah ce summun su bebaye ne bukumun adibige umyun kurmaye ne makahi ne fahum la yarji'un kuma ba za su taba dawowa ba daga abin da suke akai na kurmanci da da abin da yake kama da wannan Allah ce auka sayyibin minas sama kai ka ce wasu ruwa ne ke zuba daga sama fihi zulmatun a cikin wannan ruwan akwai duhai wa ra'adun da tsawa wa barkun da walƙiya amma mi suke yash'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sa hannayensu ɗan yatsunsu a cikin ka a cikin kunnuwansu minas sawa'iqi Allah ce tsawon 'yan yatsinsu duka suke sanyawa hadaral maut wai gudun mutuwa Allah ce wallahu muhitun bil kafirin ubangiji subhanahu wata'ala shi mai iya gangame dukkan wasu kafirai ne wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya fassara mu ita ayoyi daban-daban yace wa yahlifuna billahi innahum laminkum za su rinka rantsuwa da Allah suna cewa mu tare da ku miki Allah ce mahum minkum su ba tare da su ba yake walakinnahum qaumun yafraqun su dai mutane ne masu raba kan al'umma mai subhanahu wata'ala yake ba mu labarin waɗannan mutanen yadda suke toshe kawunansu kunnuwansu saboda mi kada su ji ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki yake ba mu labarinsu idan sun haɗu ranar alkiyama yadda al'amuransu zai kaiwa Allah yake cewa yawma la yuqdi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wannan bangaren masu imani su kuma ranar alkiyama masu waccan sifar Allah zai cewa yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum sai Allah ce musu irji'u wara'akum qilar ju'u wara'akum faltamisu nura Allah ce suna neman haske faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab yunadunahum alam nakum ma'akum za su rinka kiran mutanen kwarai a gidan duniya shin ba tare da ku muke ba sai su ce masu a'a alam nakum ma'akum qalu bala kamar haka ne walakin nakum fatantum anfusakum sai dai ku kun fitini kawunan wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur shi sa waɗannan ayoyi guda goma sha biyu abinda suke karantar da mu suke nuna mana suna mamu talla suna gwada mamu al'amari babba wanda kowane mai hankali ya kamata ya fitar da kanshi daga wannan mummunar ɗabi'a wadda ita ce ɗabi'a ta munafuci mu diba mu ga yadda Allah ya kawo aya goma sha biyu saboda hadarin munafuci da munafukai ubangi subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi da yamman bayani muna iya hidda darussa daban-daban mu sani cewa munafucin nan malamai sun fassara shi ko kuma sun kasa shi a gida biyu gida na farko shine munafiki wanda yake ɓoye kafirci ya bayyana imani ya nuna ma kai shi musulmi ne ya nuna ma shi mutunan ƙwarai ne amma a zuci shi bai yarda da ubangiji ba subhanahu wata'ala wannan shine babban munafuci wannan munafucin idan aka samu wani da shi tun a da ko a yanzu wanda shi baya musulunci a baki ne yake musulunci amma a zuci ba ba musulmi bane to ranar alkiyama su ne za a fara sawa a cikin wutar jahannama kuma idan sun shiga wuta su babu wani ceto babu wani abin da zai hiddo su daga cikin wuta suna nan har abada khalidi na fiye abada akwai munafunci na biyu wanda shi bai kai wancan ba amma munafunci ne shine mutum ya rinka yin ya yarda da musuluncin shi ya yarda da annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma yana da wasu dabi'u yana da wasu ababe wanda suke sa a ce mai munahiki sai malamai suka ce to shi wannan na biyu shi ne ke da hadari saboda wancan dama kafiri ne balgonma ma kafiri da shi saboda shi da an tashi kiyama an san inda za a yi da shi shi kuma wannan yana raba kan al'umma wanda yake da hadarin shi ne wanda shi yanzu ya yarda da addini amma kuma yana da wasu ɗabi'u waɗanda waɗannan ɗabi'un za su sanya a ce mai munafiki to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gwada mu ko kuma ayoyi daban-daban sun gwada mu hadarin dukkanin waɗannan ɗabi'a mummuna kowace tana da wannan hadarin Allah subhanahu wata'ala ya nuna mu daga cikin hadarin masu wannan ɗabi'a mummuna suna son kafirai ba son musulmi su tare da su ake amma zuciyarsu tare da kafirai take za su iya ɗaukar sirrin musulmi su ba da ga kafirai don a kashe musulmi su don su samu dukiya ko don su samu matsayi to Allah subhanahu wata'ala ya yi bishara mummuna da irin waɗannan mutanen Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kayi man munafikai bishara da cewa suna da azaba mai radadi الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين wanda suke riƙe kafirai masoya koma bayan masu imani Allah ce a yabtaguna indahumul izza suna neman ɗaukaka ne a wajen kafirai fa innal izzata lillahi jami'a ai al- ɗaukaka tana wajen Allah subhanahu wataala Allah ce qad nazala fil kitabi an idza sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi allati innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiq jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a umay subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika an sabkar a cikin littafin Allah ayoyi masu bayyana kafirci kuma idan kana zaune kashin mutum yana sukar addini yana zambu yana gayin maganganu mara kyau Allah ce tashi ka bar mai wajen shi kakka zamna tare da shi Allah ce in kai shiru innakum idan mithlahu Allah ce in ka zanna ka ji ana zagin addini kuma kai yi shiru Allah ce ku kai ma tare da su kai Allah ce inna Allah jami'ul munafiqin Allah zai tattara munafikai da kafirai a cikin wutar jahannama baki daya ashe suna da hadari a cikin al'umma kuma babban hadarinsu a yau za mu ganin mafi yawancin masu haɗawa cikin wannan su ne wanda suke 'yan takarda mutanenmu wanda suka yi karatu musulmi 'ya'yan musulmi da allah ya karamta ya ba daraja ya ba su matsayi a cikin buru-buru a yau su ne suka koma lebarori suna ɗaukar amanan musulmi ƙasar musulmi suna tallata rahoton taga kafirai to duk mutumin da ke da wannan ɗabi'a munafiki ne saboda babu wani matsayi da za ka ƙoƙarin ka samu ko a kare ma kujerarka ko kuma a barka ka dawwama saman mulki Allah ce in dai wannan kake nema to ai Allah ke bada shi kuma mun karanta ana Allah subhanahu wataala ke cewa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha shi ke daga darajar abin da ya ga dama ba wai mutum abu ma in ya ga dama sai ya daga darajar shi kuma in ya ga dama sai ya sabke darajar shi to ashe wannan hadarin munafikai kenan a cikin al'umma baki daya kuma wannan yana da yana da tasiri a cikin rayuwar da muke a yau a lokacin da zakashin hukuma tana bayanin yadda wasu sirri suke hita na ƙasarmu lokacin da musulmi ke alƙunutu sai ka samu wani ya ɗauki wannan sirrin ya haɗa wata makida ya gama da kafirai kawai a zo a toye musulmi don mulki ya koma gare su wannan ɗabi'a ce mummuna idan don haka duk mutunan da yake ƙoƙarin ya gama da wannan duniyar lahiya ya samu aljanna in dai ba ya riga ba ya sai da duniya ya sai ɓanna ya sai da lahirar shi afwan da duniya to wannan shi dama Allah ce an zartahum am lam tundirhum la yu'minun amma duk mai kwaɗayin lahira to komin matsayin shi ya yi haƙuri da kafirai ya yi haƙuri da turawan nan ya rungumi amanar da musulmi suka damka suka bashi ya yi ma musulmi aiki inda dokar ta ce dole haka za a yi sai ya aiki da ita amma kawai haka za ka samu wasu daga cikin ma'aikata su ɗauki rahoton ƙasashen musulmi suna badawa don dai a tabbatar da su akan mulki kuma mulkin ba lalle ba ne ya tabbata wannan mummunar ɗabi'a ce Allah zai tattare su da su da kafiran a cikin wutar jahannama baki daya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin ɗabi'ar hadarin munafikai a cikin al'umma suna mai da masu imani ba kowa ba suna tuzarta masu imani suna ga miyagun maganganu suna ƙoƙarin ƙasƙanta su ba su girma masu imani a bayan ƙasa على وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا على إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا cikin wannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana suna kokarin su tsoratar da musulmi su karya ma musulmi kwabri su nuna ma musulmi ba su iya rayuwa musulmi ba ku iya kaza ba ku iya kaza mu yaudaran mu ake dole sai mun yi kaza ba mu iya kaza ba mu iya kaza Allah subhanahu wataala yake cewa wannan tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi wannan in annabi ya ce a hita yaki za a cewa ka kyale su ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura mu ha babu abinda Allah ya mamu alƙawari da manzon ya sai dai rudu kuma al'umman mu a yau a yanayin da muke ƙasar mu a cikin nan garin akwai wanda ke cewa alƙunutun nan ta isa kawai malamai ne ake ma ake mulki da su ya kamata a hito ya kamata a yi kaza munan magana ce mutane suna ganin kamar mata nasrullah wai yaushe ne za a zawa a warware wannan lamari ne wanda Allah ya jarbace mu da shi kowa ba ya jin daɗi kowa bai so Allah ne ya kawo jarabtawa abinda za mu yi ta addu'a Allah fitar da mu daga daga ciki to haka suke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an ce a hita yaki za su rinka ce mu manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ke cikin gidajenmu inna buyutana aura mu gidanmu ba abinci ba kasuwa babu kaza babu kaza Allah ce ma hiya bi aura kuma ƙarya ce akwai abincin in yuriduna illa firara su dai suna so su gudu Allah subhanahu wata'ala yake zana mamu layukan su yace in suna gudu ne saboda mutuwa kada a kashe su ko suna tsoro Allah zai dandana musu dadi wanda yake kankane Allah ce wane ne zai iya kare su daga azabar Allah in ta tashi kama su har abada baka samun mashibincin labarinka sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa muka jima muna tafsirin suratul fatiha anan saboda mutane sun jahilci wane ne ubangiji wallahi lamarin ubangiji bai da alaka da wane kowa ne ba mu goyon bayan kowa amma abin da ke tahiya bayan kasa babu hannun dan adam ko guda tahiya Allah ce ko mu ji dadi ko kan mu ji dadi babu hannun kowa tahiya ce ta ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama sai ya juya haka kakanninmu suka yi ta cin abinci ta hanyar noma da kiwo Allah ya juya ya kawo kasuwa muka yi dandana muka shi daɗi kuma yanzu ya juya mun ki noma mun ki kiwo mun ki karamar kasuwa mun ki komi kawai jira muke sai abin da muka dandana ya dawo sai mu ta jingina lamarin ga mutane ko ga masu mulki masu mulki ba su da zare a ciki balle allura kawai su ma biyani suke Allah subhanahu wataala shine rabbul alamin shine ubangijin halittu baki da in ya ga dama yau daren nan wallahi zai canza al'amari kowa ya ji dadi kuma in ya ga dama haka zai rike shi bai da alaka da wane ya sabka ko wane ya zo ko dalilin wane akai kaza ko dalilin wane akai wannan duka al'amari ne nawa na ubangiji subhanahu wataala haka ubangiji subhanahu wataala yake nuna mamu waɗannan mutane masu ɗabi'ar munafuci aƙibarsu iqabinsu yana da za a masu iqabi daidai aikin da suke aikatawa ubangiji subhanahu wata'ala yake gwada mamu in sun tashi rana alkiyama saboda su munafikai ne suna tare da masu imani kuma suna tare da kafirai da su ake alkunutu a masallatai kuma su ke daukar rahoto su bada dan a cutar da musulmi to Allah subhanahu wata'ala rana alkiyama zai haska musu kamar su ji daɗi kuma sai Allah ya jayi haskanya saboda su ma sun munafici mutane waɗannan mutane masu waɗannan ɗabi'a ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta ma musu suna da daɗin baki abinda suke gayi da bakunansu ba shi bane ke bayan ke ga zukatansu za su rinka nuna ma rumu na abinda suke gayi wannan kuma kowane ne zai ɓoye abinda ke zuciyar shi ba shi bane ya rinka bayyana ma wani abu na daban cikin mu'amala dan ya yaudare ka dan ya ha'ince ka to wannan mutumin siffa ce daga cikin siffofin munafikai gare shi Allah subhanahu wataala cikin aya ta 8 zuwa ta 9 suratul baqara yace minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yash'urun Allah subhanahu wata'ala ce in ka ga mutum babu abin da yake nema a cikin al'umma sai a yi tashin hankali sai a yi ɓanna sai kowa ya mutu saboda shi ya rasa kowa ma ya rasa a kashe mutanen ba lahin shi ba ne ba damuwar shi ba ne su haɗa makida don a kawo tashin hankali a cikin al'umma allah ce to ka guji masu irin wannan ɗabi'a allah ce wa za ƙila lahum la tufsidu fil ard in aka ce kaku kawo ɓanna kaku kawo hargitsi a bayan ƙasa sai ce su masu kawo gyara ne Allah ce ka kyale su su ne mabannata abinda dai kawai ba sani ba la ya shi'urun haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara siffanta musu a aya ta 14 cewa su suna ma masu imani izgili suna yin izgili daga cikin mutane a yau wanda sun dandana ni'ima ko sun dandana mulki a da za ka ganin suna cewa a yi amma har a zuci ba wai don sun yarda da musulunci da tahiyar musulmi ba ne ku dai kama mu juye waɗannan ko kuma mulkin mai dawo wannan abin in kun yi shi to ku mu ma za mu yin abin da muka ga dama to in ya zamana da mai cewa ai alƙunutun da wanda suke alƙunutun zuciyar shi ba zuciyar su ba ga ubangiji subhanahu wata'ala bane dan su yi ma masu imani izdira'i to Allah yana kallon zukatan masu imanin abinda masu imanin suka roƙa sai ya tabbatar da shi shi yasa Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un haka Allah subhanahu wataala ya fassara mana su yake cewa suna da yawan rantsuwa ta ƙarya za su rinka ɓoye mummunar ɗabi'arsu a cikin zukata akwai wanda za ya rinka nuna ma a wannan lokaci yana tare da kai yana tare da addini balma addinin suke so amma jira kawai yake samu dama ko ta mulki ko ta kuɗi sai ya cutar da addinin wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafurci Allah yake cewa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun sirriki kafirai ko kuma rantsuwarsu garkuwa akan kange mutane daga hanyoyin Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yake cewa sa'a ma kanu ya'malun abinda suke yi ya munana haka Allah madaukin sarki yake nuna mana masu irin waɗannan ɗabi'u daga cikin ɗabi'unsu da haɗarinsu a cikin al'umma suna barin hukunci na Allah subhanahu wataala da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna komawa ya zuwa ga hukunci na kafirai da kafirci ka diba irin abin da ya wakana musulmi dan musulma ya hito a gidan talabijin ya rinka cewa ai bisa dokanmu babu inda aka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza abinda karara hankali mai kyau ya tabbatar da cewa bai kamata ba a yi wasu ababe a cikin al'umma to Allah subhanahu wataala a cikin suratul nur yake cewa yaquluna amanna billah wa bir rasul wa ta'ana thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik Allah ce wa ma'ula'ika bil mu'minin wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'idun wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi mud'inin haka ubangiji subhanahu wata'ala yake kara nuna mana sufar su cewa suna jin dadi suna murna akan wani bala'i da zai samu masu imani suna nan kullun saurare suke ji an ce can baraka ta samu musulmi yan uwansu sai su hito su yi magana su nuna cewa dama mun ce kaza mun ce kaza Allah ce in tusibuka hasanatun tasu'uhum in abun kwarai ya same ka ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasu'uhum za su rinka jin bakin ciki wa in tusibuka musibatun in kuma musiba ta samu ya quluna qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun sai su rinka nuna dama mun gaya muku ai mun ce kaza ne mun ce kaza ne su rinka juyawa suna dariya suna murna ana kashe musulmi musulmi ba samu kwanciyar hankali ba amma su suna murna suna jin daɗi saboda ɗabi'a ta munafurci Allah subhanahu wata'ala yake ga ƙara gaya mana siffar su yake cewa daga cikin siffofinsu suna kyama suna daga cikin siffofinsu suna kyaman abun kwarai suna son dukkan wani abun mummuna suna umarni ta ƙasa ta bayan ƙasa ga abubuwa wanda ba su da kyawu kuma suna kange mutane ga ayyuka na alkhairi Allah yake cewa almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd munafikai maza da mata sashen su iri ɗaya ne ya'muruna bil munkar suna umarni da mummuna wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hani akan abu mai kyau wa yaqbiduna aydiyahum suna kame hannuwansu Allah ce nasullaha fanasiyahum sun manta Allah shi ma Allah ya waci da lamarinsu Allah ce innal munafiqina humul fasiqun su munafikai su ne fasikai haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa waɗannan mutanen suna ruda masu imani suna cewa alam tara ila Allah yake cewa alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la yunsarun abinni subhanahu wata'ala yake nuna mana suna ce mai ƴan uwansu masu imani munafikai suna ce mai ƴan uwansu wanda suke kafirai daga cikin mutanen da Allah ya balitahi in kun hita za mu hita tare da ku za su rinka tirza ku ku je ku yi kaza ku hita ayi kaza ayi kaza ta bayan wage in ka kun hita wallahi su ba za su hita ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kau nasara ta samu za su ji haushi za su yin baya-baya suna nuna su makaryata ne idan kuma sun hita kun hita ba za su hita tare da ku ba in kau nasarar ba ta zo ba za su juya baya su kuma suna jin daɗi ko kuma suna rashin jin daɗi akan nasarar da Allah ya bada shi yasa waɗannan kaɗan ne daga cikin siffofin wanda suke manya manya na munafukai ubangi subhanahu wata'ala ya nuna mana waɗannan siffofi ba su da kyawu wannan shine ake ce munafici babba wanda mafi yawancin wannan da siffofi da muka gayi in ba wanda Allah ya jarata ba an yi shi ne ya wuce ana samun daga cikin musulmi masu irin wannan kaɗan kaɗan daga cikin musulmi amma mafi yawanci mutanenmu a yau suna da siffa ce ta munafici wanda yake karami to su kuma munafukai masu siffan munafici karami annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya zana ma musuffofinsu daga cikin siffofinsu akwai cin amana akwai yawan ƙarya akwai yaudara akwai munafurtar mutane annab sallallahu alaihi wa sallam hadisin da imam muslim ya rawaito yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan annabi ya ce wasu ababe guda hudu in ka samu kanka wanda ya samu kanya daga ciki wannan munafiki ne tantagarya annabi ya ce wa man kanat fihi khaslatun min hunna wanda kun bai tattara su ba duka yana da wata kadan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce kanat fihi khaslatun min minan nifaq zai samu kuma wani dar suna daga cikin munafurci shi ma sai annabi ke cewa idan utumina khana idan aka amince mashi aka yarda da shi aka lamunta da shi sai ya ha'inci wa idza haddatha kadhab idan ya bada labari sai ya ƙarya wa idha ahad ghadar idan ya dauki alƙawali sai ya saba alƙawali wa idha khasama fajar idan yayi hada to zai fajirci zai wuce a yazaki a cikin waɗanda zai yi waɗannan siffofi guda hudu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum musulmi ya samu kanya da waɗannan hudun duka to wannan mutunan ya tumba munafuti tantagarya amma idan ɗaya daga cikinsu ne to za a cewa ba shi ne wanda zai mutu har abada ba zai hito ba daga wata amma dai ya ɗaru su irin na munafukai shi sa imamu nawawi yake cewa su ne wanda suna tahiya siradi na jan su suna hwadawa suna zabtarwa har su samu su tsira in ko abin ya yawa to su ma za su hwada a cikin wannan wuta ba za su iya hituwa ba shi yasa nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake bamu siffar su ta gaba yake cewa a wani hadisi wanda ya inganta manzo sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa ai duk mutunan da ya zamana yana yaudaran musulmi ta hanyar ƙarya ko kuma yana yaudaran musulmi ta hanyar bakin shi da iya azanci da asil da da, da salo na magana da azanci to wannan mutumin in mutane sun yarda da shi amma yake yaudarar su yake munafutar su to shi ma wanda yana ɗaya daga cikin siffofi na na munafukai shi yasa aka tambayi ɗaya daga cikin sahabba nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi ga hijin tsoro yake cewa babu abin da ya hita da hankali a cikin al'umma kamar munafiki masani sai suka ce mashi ta yaya munafiki kuma zai zama masani mai ilimi ya ce munafiki wanda ke da ilimi shine wanda ya iya salo ya iya magana ya iya azanci ya san yadda za ya lallabawa ya cuci mutum wannan shine munafiki mai ilimi shine Allah subhanahu wata'ala yake siffanta su yake cewa maradu alal nifaq zuciyarsu ta ta kare ta iya ta yi tsatsa sun gwanance a cikin munafurci mutum ba a tsara abu ba abin ba a yi shi ba amma tsabar munahuci sai ya hoshe da kuka ya tashashe ka sai ka baya hakuri sai ya gaya ma labari na ƙarya don ka bashi kuɗi ko ka bashi abinci ko ka bashi matsayi ko ka mai wani abu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa irin waɗannan mutanen su ne wanda ake ce ma munafukai wanda suke da ilimi sahaban nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna roƙon na ubangiji subhanahu wata'ala ya kare su daga irin waɗannan miyagun sufofi wanda munafukai suke tabbatuwa tattare da su insha Allah ta'ala da Allah ya kai mu gobe za mu shin me ke sa mutum ya zama da irin waɗannan siffa kuma menene maganin waɗannan siffofi kuma ya za a yi mai kare kanmu da haɗa daga irin waɗannan siffofi abin da makaranta da da Allah tara mu da mu da ku a cikin lada wannan muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah madaukin sarki ya fi mana sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh